أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكذلك أوهينا إليك روحا من أمرنا ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ubangiji yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina yadda kaji maganan annabawa yan uwanka shara lakum min ad-din wa wasi bi nuhan wallazi auhayna ilayka wa wasina bi ibrahim wa musa isa najimu ad-din wa la tawarrabu fi yadda kaji ma kana li basharin yukallimuhu Allah illa wahya min wara'i hijab aw yursilu rasulan fa yuhi bi idni ma yasha to haka lamarin yake kamar yadda na gaya maka inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di to bayan dukkan waɗannan annabawa da muka yi musu wahayi yan uwanka yadda ka jin nan kazalika haka nan auhayna ilayka ruhan min amrina muka yi maka wahayi wahayin wani rai min amrina daga alamul amri wato alamul amri yana daga sama da alamul khalqi alamul khalqi shine wuri da yake da jikkuna ko wuri da yake da surorin jikkuna alalahul khalqu wa lamur abin da yake ya jibinci ubangiji subhanahu wata'ala shi ake kiransa amru abin da yake ya jibinci halitta shi ake kiransa khalqu wa yas'alunaka anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi mutane suna tambayan ka menene yaya ruhu yake ne ya rasulullahi wato rai ruhu yaya yake ne ka gaya musu qulir ruhu min amri rabbi shi ruhu daga amru yake alalawar khalq wal amr wa kadhalika haka yake auhayna ilayka muka aiko maka ruhan rai min amrina daga cikin amrinmu ko daga cikin umurninmu a ainihin dan adam yana da rayuwa irin ta yan uwansa dabbobi to idan Allah ya taimake shi sai wani ruhi na wahayi ya shiga cikin wannan rai na dabbobi ya raya wannan rai na dabbobi din ya motsar da wannan rai na dabba din shi ku wannan rai na dabba ya motsar da jikinsa tunin ne zai rika yin ayyuka na ibada amma matukan ran nasa na farko ne irin na yan uwansa na dabbobi ne babu rai irin na ruhi na wahayi to ba zai iya aiki na wahayi ba sai ta yin aiki na dabbobi a ce amrullah fa la tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi wato ainihin wannan alqur'ani yana tafi ne tare da wani ruhi wannan ruhin shine in ya shiga jikin dan adam ya haɗu da ruhinsa na motsi na dabbobi yan uwansa to shine motsinsa zai yi kayuwa a cikin musulunci amma matukan wancan rai in ne da shi to ba zai iya motsin musulunci ba sai dai motsi irin na yan wansa dabbobi wato wannan shine fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq sune wanda ba su san komi ba na na sha'anin lahira sai sha'anin duniya kadai suka sani to sune wanda ruhi na musulunci bai shiga cikin ruhinsu na dabba ba wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina domin hum darajatun inda Allah su muminai suna da darajoji a wurin Allah hawa hawa ne hawa hawa ne har hawa tara to kowanne a ta cikin uku ne aka karkasa kashi uku uku sai ya zama kashi tara to haka shi rai din wani lokaci ana kiransa nafsu wani wuri ana kiransa ruhu to duka inda yake ne yake bashi suna amma shi rai din guda ɗaya ne to amma yakan yi riguna wato yakan yi lubbu wato idan mun yi maganin rai a jiya wanda yake shine mutum mai ƙarfi wanda yake cikin jikin ɗan adam wannan ya zama shi wannan jikin da muke gani buhun wancan mutumin ne domin duk mutumin da ka sani a duniya ai na san wani ka san shi eh to baka san shi ba har yanzu buhunsa ka sani domin in yana bacci zaka zo ka same shi ai bacci yake yi amma da ya mutu sai ce ai ya tafi ya bar mu ya tafi ya bar mu wanda kasanin dai bai tafi gashi a kwance an canja masa suna wai sunansa gawa shi wanda kasanin dai ya tafi a mutumin dai ya tafi amma wanda kasanin bai tafi ba shine ruhi din mai karfi din wanda yake nan motsi din wanda yake motsar da jiki to in ruhin wahayi ya shiga cikinsa to shi kenan sai ya zama duk abin da yake yana yi irin motsi irin na musulmi amma in wancan ruhi na wahayi bai shiga cikinsa ba ba zai iya yin motsi na musulmi ba saboda haka ne kullum Allah zai magana yakan ce summun bukumun umyun kafirai summun kurame ne ba sa ji don wancan mutumin kunnensa ya mutu mutumin da yake cikin wannan jikin bukumun mutanen baibayi ne ba sa magana don wancan mutumin na ciki ya riga harshensa ya riga ya mutu mutumin ya mutu baya magana ma'anan maganarsa ya faɗi la ilaha illallah ya karanta fatiha ya karanta sura ya kabbaro ya tasbihi ya yi ibada to baya yin wannan to ya zama bebe kenan kuma summun shi kurma ne ko ko su kurame ne ba sa jin kiran sallah ba sa jin ikama ba sa jin dukkan sha'irul islam ba sa ji saboda haka su kurame ne don wancan mutumin ya riga ya mutu na ciki din baya da ji kuma umyun makafi ne wancan mutumin in idonsa ya mutu to shikenan babu gani duk gaskiyar da aka nuna maka ba za ka gane ta ba don idon da yake ganin gaskiya din babu shi ya riga ya mutu saboda haka wancan mutumin shine wanda yake mutum mai karfi wanda yake in ya samu rai rayuwa daga cikin wahayi na alkur'ani to sai ya rayuwa mai da mutum mutum ne musulmi to amma in mutum ba musulmi bane to wancan rai din bai ba kenan saboda haka ga wajen ido ga wajen kunne ga wajen baki ga wajen hannaye ga wajen kafafu amma babu gawa ne yana nan amma gawa ne saboda haka ba zai iya tashi ya sallah ba ba kafa ba hannu ba rayuwa ba zai iya ganin gaskiya ba babu ido gawa ba ta gani ba zai iya jin gaskiya ba kunne baya ji haka ba zai iya faɗin gaskiya ba to wancan mutumin ya mutu kenan wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina wa kazalika haka yake ya rasulullahi kamar yadda ka ji labarin ƴan uwanka annabawa auhayna ilayka muka yi maka wahayi ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitabu wal iman lokacin da kamun mu aiko maka da wannan wahayi kamun annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko masa da alqur'anin nan a cikin irin wannan wata ne wato watan ramadana yana da shekara talatin da tara da wata shida aka aiko masa da wannan alqur'ani amma bai iso hannunsa an masa umarni ya yi magana da shi ba sai da aka ƙara wata shida domin bayan ƙur'ani ya sauka cikin watan ramadana to shawwal zulƙida zulhajji muharram safar a rabi'ul awwal wata shidan nan duka halwa yake yi yaje kogon dutse ya ta zikiri ya ta zikiri ya ta zikiri ya ta ibada ya ta ibada ya ta ibada idan abincinsa ya ƙare ya, ya jure ya jure ko sai sake dawowa gida ya ɗauki wani abinci ya koma har wata shida to ƙarshen wata shidan ne fa mala'ika jibril ya zo ya ce masa ikra ya kama hannunsa ikra kai karatu ya ce ma ana bi ni ba mai karatu bane ya ya sa kan manzon Allah cikin fukafukinsa aka dade ya sake ya ce ikra na ce kai karatu ce na ce maka ni ba mai karatu bane ya sake sa kansa a cikin ah, hamatarsa wato fukafukinsa aka dade ya sake fitowa da shi ce ikra sau uku ya ce na ce maka ni ba mai karatu bane ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra rabbuka lakram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam farkon umarnin da ya fara ji daga Allah kenan kai karatu to ya dan uwana musulmi kai ma kai karatu ni ma in yi karatu bayan ya yi karatun ya samu ilimi daga Allah Ubangiji ya sanar da shi wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullah alayka azima ya karantar da shi sanuquluka fala tanse ya ya bashi ilimi tsakaninsa shi da shi wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim wannan qur'ani kana kana karbar sa ne tsakaninka da Allah mai yawan hikima mai hukunci mai yawan ilimi bayan nan sai bashi umurni ya ce wa qur rabbi zidni ilma ka rika cewa Allah ya kara maka ilimi Allah ya kara maka ilimi saboda haka wannan musulunci dole sai da ilimi harkar duniya ma ba ta yiwa kana ganin sai da ilimin duniya balle harkan addini wanda ta fi ƙarfin duniya ta fi ƙarfin lahira ta fi ƙarfin sama da ƙasa tana magana ne akan sifofin Allah da sunayensa har da zatinsa saboda haka ilimi yin ilimi dole ne ko ba dan ilimi dan kaɗan na jayayya ba a ilimi sosai kabi malamai masana su baka takaddu su maka shaida ka san qur'ani ka bi su ka karanta hadisi su baka takaddu su maka shaida ka san hadisi ka bi su karanta huru'a su maka shaida ka san huru'a to sannan zaka fuskanci addini kira zuwa ga addinin don ka riga ka san shi to lokacin da ya kai shekara arba'in ya isar da wannan aika da Allah ya umurce shi wa an zir ashira ta kalaqrabina ya soma wa'azi to shine yanzu Allah ke gaya masa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina a lokacin da muka yi maka wannan wahayi ma kunta tadri mal kitabu walal imanu a lokacin baka san menene alkur'ani ba menene imani ba nan malamai suka shiga suka tashan wahala a cikin neman fassarar wannan guri idan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san qur'ani ba bai san imani ba a wannan lokaci to fa in babu imani a wuri to akwai akasin imani su kuma annabawa wato mabiyansa ma ba shi shugabansu ba ba wani annabi ba shi da imani kowane annabi tun lokacin aihuwarsa ma masanin Allah ne mai imani da Allah sai lokacin taklifi ya yi a nuna masa aikin da zai yi wanda zai yi da wanda zai bari in mursali ne a ce ya gaya mutane ya koya musu amma kowane annabi an haife shi ne yana musulmi kamar yadda ake haifan ma kowa ordinary mutum ma balle shi su annabawa to fassararsa kenan ma kunta tadri mal kitabu wal imanu a lokacin baka san wannan alqur'anin nan da ake saukar maka yana kissoshin annabawa yana kissoshin mutane da mutane da abubuwa iri iri ba tunda yake alqur'ani shi littafin sifan Allah ne to annabi kuma sallallahu alaihi wasallama ba wai lokacin da aka haife shi a makka ne farkon sa ba a'a shi ya riga dukkan halitta fa gabaki daya sai da Allah ya halicce shi tun bai yi sama ba bai yi ƙasa ba bai yi duniya ba bai yi lahira ba bai yi sammai ba bai yi al'arshi ba bai yi komai ba yana kirari a lokacin kuntu kanzan makhfiyan lam uraf fa ahbabtu an urafa fa khalaqtu khalqan fa taraftu lim fa bi arafuni Allah shine al-awwal al-akhir az-zahir al-batin farkon sa bashi da farko karshen sa bai da karshe bayyana sa bata ruwa uyan sa bata bari ido ya gan shi to a lokacin ba komi ba kowa yana kira ya ce ni ne ajiyar da ba wanda ya san ni amma da na so a san ni sai na halicci halitta to da halittan nan da ni halittan nan ta san ni dukkan halitta a lokacin babu ita ba komi amma bu mamaki tana cikin ilimin Allah a cikin ilimin Allah Allah ya sani zai yi halitta ba daga baya ne ya ce zai yi halitta ba a dama can a cikin iliminsa abin yana nan zai yi amma da yake wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin malum Allah ya ce kowane abu taskarsa na hannuna na wurina ba zan saukar da shi ba sai lokacin da na shirya masa yayi to Allah ya san zai yi halitta da lokacin shirin bayyana halittar yayi abin da ya fara bayyanawa ya halitta shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wurinsa shi kadai shekara dubban miliyoyi yana bautawa Allah awwalu ma khalaqa Allah kenan shekara dubban yana bautan Allah har Allah ya sa masa suna Muhammadu ya sa masa sun- suna Ahmadu ya fi dukkan dukkan wa- wata halittar da za ta zo ta gode wa Allah nan gaba to wannan Ahmadu din ya fita godiyan Allah dukkan halittar da za ta zo ta yi aiki Allah ya gode mata nan gaba to wannan Ahmadu din nan ya fi ta zama wa abin godiya wajen Allah domin shi Ahmadu ne min kulli hamidin wa Ahmadu ne min kulli mahmudin duk wanda Allah zai gode wa Allah to duk wanda zai gode wa Allah Hamidu kenan to annabi ya fi shi godiyar Allah duk wanda Allah zai gode masa domin Allah yana cewa kana lahu shakiran alima duk wanda Allah zai gode masa to godiyar da Allah zai wa annabi Muhammad ta fi tasa shi Hamidun ne Mahmudun shi ko mahamudun ne ahmadu ahmadu min kulli hamidin wa ahmadu min kulli mahamudin to in haka ne komi fa bai canja ba amma jikinsa irin na ɗan adam ne yanzu ya fito daga makka amma wanda ka sanin nan na hakikanin hakikan muhammadiya fa yana nan yana nan to dangane da wancan hakika na muhammadiya yadda yadda iliminsa yake a yanzu lokacin shekara arba'in ko arba'in da biyar haka iliminsa yake amma dangane da fitowarsa a cikin wannan jiki to yanzu kamar malami ne ka zo da littafin ka za ka yi karatu wajensa sai ka samu yana bacci zai karantar da kai ba ilimin ne bai farka ba tukuna ko to shi kenan komi yana nan a cikin haƙiƙar muhammadiyya duk komi da komi yana nan a cikin mu- haƙiƙar muhammadiyya da annabtansa da manzancinsa da mu'jizarsa da iliminsa da komai nasa yana nan amma a cikin haƙiƙar muhammadiyya lokacin ba a yi masa wannan jiki da zai fito da shi zuwa gare mu ba don fitowarsa da wannan jiki zuwa gare mu rahama ne ga taliga ma sallan kai rahmatan lil alamin da ya fito cikin sifan mala'ika da mun ga sai mu tsorata mu mutu mala'ika da ka ganshi a cikin halittarsa sai ka mutu ka tsori ka mutu amma aka shiryo shi musamman aka yi shi dan adam to fitowarsa daga dan adam din nan shine Allah ke ce masa a lokacin da- da aka haife ka kana dan adam jinjiri har kana dan adam yaro har kana dan adam dan saurayi har kana dan adam saurayi har kana dan adam mai shekara 25 kai aure har kana dan adam ka soma aihuwa har kana dan adam shekara ka- she- 30 da da shida aka sake maimaita ginin Ka'aba da kai kana dan adam ah, to lokacin baka san menene abinda muka saukar muka yanzu na a lokacin baka san menene shi ba imanin masu imani da kafircin masu kafirci duk baka sani ba a lokacin hukuncin kamar hukuncin bacci ne sallallahu alaihi wasallam hakikanin sa yana nan kamar yadda zai zo a cikin ƙarshen surar da zamu shiga ulin kali rahmani wa radun fa ana awwalul abidina ga yawa dukkan mai ƙaryan cewa Allah yana da ƙarya yake yi da Allah yana da da nafi kowa sanin dan Allah don ni ne farkon halittan Allah sallallahu alaihi wasallam to ma kunta tadri mal kitabu wal iman a lokacin baka san wannan alqur'ani ba wanda ake rubutawa da hannu ake karantawa da baki da harafi da sauti a lokacin baka san shi ba don waɗannan abubuwa da, da harafi da kalima da sauti da bayyanawa da ɓoyewa an sa wa ƙur'anin waɗannan riguna ne don ya zo ya amfane mu amma da ya- da ya fito babu waɗannan gaba ɗaya a magana Allah ba bayyana ba ɓoyewa ba harafi ba sauti ba zai amfane mu ba saboda haka aka ce ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran sai muka amma sai muka mai da wannan wahayi wannan alqur'ani nuran haske na hadibihi man nasha'u min ibadina muna shiryar da wanda muka ga dama da wannan hasken min ibadina daga cikin bayinmu don muna kiran wannan alqur'ani in ji Allah kenan muna kiransa hudan linnasi muna kiransa hudan lil muttaqina muna kiransa hudan wa rahmatan lil muhsinina hudan wa rahmatan lil mu'minina to shi wannan qur'ani muka mai da shi haske mai shiryar da bayin mu nadi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka kai kuma ya rasulullahi la wallahi tadi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wa innaka kai kuma ya rasulullahi wallahi la tahdi kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya nan Allah ya yi rantsuwa da zatinsa ya ce wallahi annabi Muhammadu mai shiryarwa ne zuwa ga hanyar Allah madaidaiciya Qur'ani kuma a wani wuri ya ce innaka la tahdi man ahbabta kai din nan ba za ka shiryar da wanda kake son shiryarwa ba ko dukkan su labari ne ba hukunci ba ne kuma labari ba a nuskarsa yaya za a yi haɗa domin nan farko ya faɗi yadda za a haɗa ɗin na bihi man nasha'u min ibadina mu muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayinmu da wannan alƙur'ani wa inna kai kuma lawallahi tahdi kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya kenan annabi kam yana so ya shiryar da kowa da kowa a duk duniya kowa da kowa domin Allah ya ce masa ya kira duk duniya ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaquna tunda Allah ya ce kira dukkan duniya gaba daya kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ka gaya wa duniya na aike ka wajen su gaba daya ka kira su wallahi ila daris salam ina kiransu zuwa ga gidan gidan aljanna shi a lokacin manzo Allah yana son ɗaya daga cikin su ya kafirta tunda Allah ya ce ya kira kowa da kowa kuma ya kira ce Allah yana kira zuwa gidan hutu gidan zaman lafiya gidan lahira annabi yana so wani ya kafirta cikin su saboda kai yake ce masa wani la'allaka bakhun nafsaka Allah yakunu mu'minin da ya ga mutane sun kafirce sai hankalinsa ya tashi ransa ya ɓaci Allah na ba shi hakuri to za ka kashe kanka ne don wasu yadda sun yi imani ba ai komi a hannuna yake to kenan waɗanda Allah ya ga daman dama shi ya shiryar da su ya ajiye su domin su karbi shiriya to su ne manzon Allah yake iya shiryarwa amma waɗancan wanda Allah bai ga dama ba annabin ne yake so ya shiryar da su Allah bai ga dama ba to ba zai iya shiryar da su ba to ba haɗin haɗuwar magana kenan annabi da yana so kowa da kowa ya shiryu tunda Allah ya ce masa wada sau fi yudi ka rabu ka fatar dai da sannu Allah Ubangijinka zai baka ceto sai ka ce ya isa sai ka ce ya ishe ka to annabi a zamowarsa ra'ufur rahim mai tsananin tausayi mai tsananin jin kai yana son wani dan adam dan uwansa ya shiga wuta tun Allah bai ga dawa wanda ya ce fariqun fil jannati fariqun fis sa'iri ya ce na yi su ne wasu zan sa aljanna wasu zan sa wuta annabi zai canja wannan hukunci to ta bangaren wanda Allah bai ga dama ba dinnan duk yadda annabi ba zai ba za shi ba shi ma balle fa malamai amma waɗanda Allah ya nufa zai za su yi din to ta hanyar Qur'ani ta hanyar annabi suke shiryuwa waye shiryar da su kenan a zahiri annabi to misalin wannan abun shiryuwar mutum da rashin shiryuwarsa wajen annabawa da malamai kaman ɗaki ne wanda yake da kwado a waje yana da sakata a ciki tunda Allah ya ce annabi yana cewa umirna an nakum bis zawahir wallahi tawalla sarair mu an umurce mu ne mu hukunci da abin da ya bayyana abin da ya kuya mu bar wa Allah to sai ya zama sakata din nan cikin ɗakin nan sakata din nan yana hannun Allah kwado na nan waje kuma yana hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake nufin zai shiyu da annabi ya bude kwado ta baya sai Allah ya ja sakata ta ciki sai me ya saura kofa ta bude wanda ko Allah bai yadda shiru ba sai annabi ya bude kwado Allah ya kijan ya kijan sakata zai budu la ta bi wa darwar ta kenan ba za ka shi yadda wanda ka ga dama ba sai wanda Allah ya ga dama to sai biyan sun haɗu mashiyar Allah ta yadda annabi ya yi aiki to sai a musulunta amma in Allah bai yadda ba ko annabi yana so abun ba zai yi wa sallallahu alaihi wasallam ba wani ba wani warware juna cikin maganar alkur'ani maganar Allah maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka wallahi kai din da tahdi kana shiryarwa ila siratin zuwa ga hanya mustaqimi madaidaiciya siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور صراط الله الذي صراط مستقيم إن بك سنشبه شين صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض shine hanyar da hanyar Allah Ubangiji mamallakin sama da ƙasa wanda sama da ƙasa komai da komai nasa ne to kana shirya zuwa ga hanyar sa hanya tasa ala haka ne al'umuru dukkan al'amura ilahi zuwa ga Allah ya tasiru da ƙarshe suke komawa komi yana komawa ga Allah ne a nan Allah ya umurce mu a cikin fatiha idinas siratal mustaqima Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya mu roƙi Allah wannan roƙo kullum a cikin sallolin mu guda goma sha bakwai kullum sai ka ce ihdinas siratal mustaqima Allah muna roƙonka ka shiryar da mu hanya madaidaiciya to bace siratal lahi a can ba a'a siratal lazina an'amta alaihim hanyar waɗannan mutane waɗanda kai musu ni'ima hanyar waɗannan mutane waɗanda kai musu ni'ima bace siratal lahi ba sai jingina hanyar a hannun waɗansu mutane su wani illa wa rasula fula kama lalina an amallahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin sai Allah ya ce hanyar hanyar da ake so a bidin hanyar mutanen nan wanda Allah ya musu ni'ima amma banda ni'ima yankakkiya irin ta Yahudawa ya bani Isra'ila nazkuru limati lati an amtu alaikum banda irin ta nasara ya bani sa kun mace lati anamtu alaikum daga ba muka ji ghadiba Allah alaihim an saqida Allah alaihim amma muka ji qad dallu min qablu wa dallu kaseer wa dallu sa ce ba ba ghairil maghdubi alaihim wa raddalin ba irin wannan nima gajeriya ba nima dawwamammiya ta waɗannan mutane to waɗannan mutanen kullum in dan adam ya zo zai zama musulmi ba zai iya bin Allah ba sai ya hada da mutane ko zai iya ba zai iya ba saboda haka can aka ce siraɗan lahi ba ce siraɗan lahi kamar nan ba siraɗan lazina an amta alaihim nan kuwa inna kala tahdi ila siraɗin mustaqim siraɗin lahi annabi shi kadai yake iya jagora zuwa ga hanya Allah madaidaiciya sauran kowa da kowa sai ya hada da annabin da yake gane hanyar kuma annabin baka gane shi ka hada da waɗansu saboda haka ne shi annabi shi kadai yake da ƙarfin kawo addini ya yi shi ya koya mutanensa su yi shi daidai bayansa ba mu iya ɗaukan abin da ya ajiye sai dai an rarraba sai an yi gayya wajen gayyan nan a samu waɗansu mutane da yake Allah ya ce adi'ullaha wa adi'ur rasula uli lauri minkum ku bi Allah ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ma'abuta wanda aka sa lamarinku a hannunsu masu ba da umarni ku bi su ma ku bi su masu ba da umarni su ne wakilan annabi sallallahu alaihi wasallam mahaddata alqur'ani ulul amri ne cikin qur'ani yanzu baka da iko karanta aya tambaye ka qira'arwa riwayarwa ka ci a alqur'ani maganan Allah maganan annabi sai sai ka tambaye ni qira'an wani ne riwayan wani ne ba za ya dawa sai ka ce ko hafsu ko warshu ko ko ibnu amir ko abu amr ko wani dai sai ka faɗi wani wanda ba sahabi kuma dole sai ka faɗi wani daga cikin ulul amrin qur'ani in ba ka faɗi sunan ba za a yarda da karatun ba dole sai ka hada da mutum wanda ko ba sahabi bane ulul amri ne su wajen qur'ani su ko su bakwai ko su goma alqurra sab'a ko alqurra alqurra ashara sannan daga su sai a nemo hadisi wanda da shi shi ke fassara wannan qur'anin da aka samu kaga ba a same shi ba sai ta hannu wasu mutane wanda da do an dogara da su an yadda da su ne abin da suka faɗa shine qur'ani in sun soke wani karatun ce bai da kyau to ya zama bai da kyau din sannan a samu ulul amri daga cikin hadisi a samu su bukhari muslim abu dawud tirmidhi ibnu majah nisa'i sauran sittu siyayi da kuma mustakhrajat daga cikin sittu siyayi su ko su ne ulul amri cikin hadisi ba dama ka karanto larabci ka ce in ji annabi a tambaye ka in ji annabi kamun ji annabi wane ne ya rawaci hadisin a cikin sahabbai wane ne ya fidda hadisin a cikin littattafai masu inganci sai ka faɗi wani mutum wanda ba sahabi ba sai ka ce buhari ko muslim ko abu dawuda ko turmuzi ko nisa'i ko ibnu majah ko ko muwatta amma ba za ka ce magana annabi kawai a yadda ba sai ka faɗi wani daga cikin ulul amri su ko ulul amri ne a cikin hadisi saboda haka ne ake kiran ma buhari amirul muminina fil hadis sannan an samu ulul amri ulul amri cikin alqur'ani alqurra'u kenan ulul amri cikin hadisi almuhaddisuna kenan as-siha sannan sai a samu ulul amri daga cikin masu furu'a waɗanda su ne suke samo abu a aikace waɗannan sun faɗe shi a faɗe wanda za su nuna shi a aikace kuma su zo su ne masu masu furu'a su imam malik su abu hanifa kamun imam malik daga abu hanifa sai imam malik sai shafi'i sai ahmad ibn hanbal da sauran wanda suke mazhabobi na ahlus sunna wanda ba a dawwana su ba dole su ko su ne ulul amri a wannan baka da iko kace ni musulmi ne ban da mazhaba baka da mazhaba to ya za ka yi me yasa baka da mazhaba ni dai kawai ni tunda na, na karanta qur'ani na karanta hadisi ba ruwa na ban da mazhaba sai ce to ai qur'ani ma ba za ka in kana so kar ka lalata kanka da ce ka bi mutane to ai alqur'anin ma ba za ka same shi ba sai ka hada da mutane za a tambaye ka qira'ar wa sai ka faɗi da kira'ar da hadisin da furu'ar dukkan su misalin su kamar dukkan munan muna cin shinkafa yanzu kowane ne mu ne yake huda yi shinkafa dukkan munan muna hawa mota kowane ne ya kera mota kuma kowanne ne mu ya iya tuka mota to ai dole tun da an fika akan abu dole ka yadda an fika ka bi to daga wannan da aka yi ulul amri a cikin ulul amri a cikin qurra'u ulul amri a cikin hadisi muhaddisun ulul amri a cikin furu'a sune fuqaha'u to sai aka yi ulul amri kuma na zikirin Allah don duk waɗannan abubuwa idan ba samu zuciya ta warke ba ba za su yi amfani ba inna fil jasad mutlatan idza sara sara jasad kulluhu wa idza fasal fasal jasad kulluhu ala hiya alqalbu ala hiya alqalbu ala hiya alqalbu akwai ta tsoka jikin dan adam in ta yi kyau duk dan adam ya yi kyau in ta baci dukkan sa ya baci to in ba zikirin nan to zuciyar ba za ta yi kyau ba za ta lalace in ta lalace kuma komai ya lalace sai ta wurin zaman shedan saboda haka sai aka yi ulul amri a cikin zikiri kuma su ko su amri ne a cikin zikiri wanda yake da muhimmancin gaske su ne misalin su shehu tijjani su zida abdul qadir su aliyu shazali ga su nan dai masu dariƙa wajen ɗari uku da goma sha uku su ko su ulul amri ne cikin zikiri saboda haka dan mutum ya in mutum zai kore ulul amri cikin zikiri to da sauransa guda uku ya kore ulul amri cikin qur'ani ya kore ulul amri cikin hadisi ya kore ulul amri a cikin furu'a tun fa zai yiwu to saboda haka ya kamata mutane su yi karatu abinda ba ku karanta ba ku bar masu karatu su yi karatun su tunda abun hawa hawa ne hawa hawan karshen karshen lamari ne fa ake samun zikiri ba ba farko ba kamar yadda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal akhirah wa zakara Allah kaseera lalle dukkan mai son koyi da annabi sai ya zikiri mai yawa to da aka lissafa hawa hawa din na musulmi hum darajatun inda Allah din akwai zango na farko wannan in kana ci kai musulmi ne ko kana shan giya ko kana zina ko kana liwadi ko kana sata ko kana ko menene kai musulmi ne innal muslimina wal muslimati amma in kai hawa na biyu nan ba shan giya ba neman mata ba sata wal mu'minina wal mu'minati hawa na biyu kenan wal qanitina wal qanitati na uku kenan والسابرين والسابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات karshe kenan saboda haka zikirin Allah shi ma yana da ulul amrinsa su ne waɗannan sharifai jikokin manzon Allah su aka nada a wannan wurin su ne siraɗan lazina an amta alaihim waɗanda Allah ya musu ni'ima su ne minan nabi'ina wasiddiqina washhada wasalihin misali addinin mun same shi wajen annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to an tambaye mu wane ne siddiqin mu in kace Abubakar kace Abubakar siddiqin kowane musulmi ne kowane musulmi ko yana shan giya ko yana neman mata dole sa Abubakar Siddiqin sa ne ko ya ce Aliyu ya bi shi dai to wani bangare ne na bidiya amma Siddiqin sa ne to sai ka samu sai ka samu Siddiqi a cikin waliyai jagora was Siddiqina washhada was salihin misalin haka maganar mazhaba da maganar qurra'u da maganar hadisi da maganar dariqa kamar dai ka fita Najeriya wani ya tambaye ka daga ina kake ce daga Najeriya to Najeriya wani state kace Najeriya wani gari ka ce Najeriya wani local government ka ce Najeriya ta ka san wannan wanda ake tambayar nan bai san abin da yake yi ba ko ya sani amma an tambaye ka kai musulmi ni musulmi ne a cikin aƙidodin ahlus sunna wanne wacce kake yi kace ashariya a cikin mazhabobin ahlus sunna wace kake kace malikiya a cikin qira'a wace qira'a kake sai ce ni ina ina qira'an warsh warshu ne wato riwayan warsh to a cikin ɗariƙa wacce kake sai ce ɗariƙa tijaniya nake yi ga duk cikin musulunci ake magana amma cewa ba komi daga Allah sai annabi kuma Allah ma ba za a gane shi ba ne ba za a gane shi ba to wanda yake faɗin kitabu amma yana zagin musulmi yana kafirta su bai san kitabu ba domin shi kitabu ya ce ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fasubbu al'adwa bi ghayri ko arna kar ku zage su in ba kun zage zai jawo ku zage su zage Allah to kitabu ya hana zagin arna ya bari ya zagi shehu tijjani ashe ba a san kitabu ba kenan sunna sunna ta ce sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufrun zagin musulmi fasikanci ne yaƙansa kuma ridda ne kitabu wa sunna kenan saboda haka don Allah don annabi jama'a mu dawo mu haɗa hankalin mu mu musulmi abin da ya samu a gaba yafi abin da muke cikin muni mu tafi lafiya lau kowa ya yi abin da malaminsa ya gaya masa kamar yadda na faɗa shekaran jiya malami na ba annabi bane balle dole ka bi shi malamin ka ba annabi bane balle dole ka bi shi kai ka rike malamin ka ka rike malami na annabi mu gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba faɗa amma ka ce kai Allah ya karbe ka ni Allah ya kore ni in jiwa ina takarda ala ila Allah tasirul umur sirat wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sirar illahi allazi lahu ma fis samawati ma fil ardi ala haka yake ila Allah tasirul umuru dukkan lamurra karshen su zuwa ga Allah suke komawa سورة الزخرف مكية وهي تسع وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين سورة الزخر مكية وهي تسع وثمانون آية wannan sura da ake kiran zukhruf a cikinta tana da ayoyi tamanin da tara annabi sallallahu alaihi wasallam a makka aka saukar da ita tare da yan uwanta hemaye guda bakwai tana cikinsu tana somawa da haka bismillahir rahmanir rahim حميم والكتاب المبين ubangiji yana faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wannan sura farkonta wannan harufa da muke magana a cikin su kullum in ka fassara da wani abu to hanyar Abdullah ibn Abbas ne in ka ce Allahu a'lam bi muradi bi zalika hanyar ummul Aisha ne ko dukkan daidai ne domin sahabbai dukkan dukkan su akan gaskiya suke to wadansu a cikin masu fassara in sun ga irin wannan sukan ce wai himim wa hikimatu muhammadin he hikimatu mim muhammad hikimatu muhammad wannan littafi hikima ce wanda Allah ya aiko ta wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-hikma aw ana yake min al-hikma wal kitab al-mubini ubangiji yace ya rantse da wannan alqur'ani mai yin bayani
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wannan littafin nawa wanda na kawo wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama inna mu ja'alnahu mun sanya shi qur'anan karatu ne arabiyyan na larabci la'allakum taqilun ko don ku samu dama ku fahimce shi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban dukkan bayin Allah gaba daya shine ko shugaban dukkan manzanni gaba daya saboda haka maganarsa shi ba larabe ne maganarsa da larabci yake magana amma shi Allah maganarsa ba da harafi ba ba da sauti ba ba da bayyanawa ba da ɓoye ba don lesa kamar rishai caninsa bai kama da na mutane kenan in za a aiko da maganarsa sai ta samu riguna ta sa wannan rigunan wanda za su dace da kowane ɗan adam su ne harafi da kalima da sauti da bayyanawa da ɓoyewa da farko da ƙarshe wanda waɗannan wa duk sun koru daga maganan Allah azaliya abadiyya to amma dake maganan Allah za ta zo ta amfani mutane to sai ta ɗauki runa irin yadda za ta amfani mutane ɗin to da ta ɗauki wannan irin riguna ga harafi ga kalma ga sauti ga bayyanawa ga ɓoyewa to sai ya zama wanda za a yi magana da shi ya isar ɗin balarabe ne sai kuma ta sake zamowa balarabiya ita maganar ja'alnahu mun sanya wannan littafi qur'anan littafi na karantawa arabiyan da larabci la'allakum ta'qiluna ko za ku hankalta in an karanta muku da bakin da kuke ji la'alla wurin mutane wato tammani ana ana tammanin abu zai faru amma wajen Allah an tabbata abu haka yake وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه شي wannan القرآن في أم الكتاب yana cikin lauhul mahfuzu ladaina a wurinmu la'aliyun wallahi wannan littafi yana da ɗaukaka hakimun yana da hukunci yana da hikima inna da qur'anun karim fi kitabin maknun fi kitabin maknun din kenan fi ummil kitabi la yamassu illa mutahharuna bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz shi wannan qur'ani kenan
أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين wato lauhul mahfuz wani allo ne na ikon Allah wanda Allah ya rubuta ma kana wa ma ya kunu a cikinsa dukkan abu na halitta gaba ɗayansa duk abin da ya shafi halitta gaba ɗaya wanda aka yi da wanda ake yi da wanda za a yi komai jumlatan wa tafsilan yana cikin wannan allo ma kana wa ma ya kunu to duk abin da ya shafi halitta daga ciki ake ɗauko shi maganan Allah to wani lokaci na ji wani balarabe a harami yana wa'azi wai yana karantar da mutane abun mamaki malami yana tara mutane karantar da su jahilci ya ce akwai maganan kafirci da busari ya faɗa ya ce wa min ulumika ilmun lauhi wal ƙalami wai wannan kafirci ne annabi sallallahu alaihi wasallama buzari yana yanayi masa kirari yaya farkon baiti yake farkon baitin na na buzari din wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma lauhi wal qalami buzari na cewa wa inna min judika dunya wa darrataha duniya gaba daya da lahira gaba ɗaya yana daga cikin abubuwan da Allah ya maka kyauta da su ne kai ma kai kyauta da su kuma ilimi ilimin da yake cikin lauhul mahfuz da kalamu duka daga cikin ilimin ka ne wai wannan magana kafirci ne in ji an jahilai masu jan dan kwali to shi ubangiji ai ya ce قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة wato wannan magana ta busairi yana nufin ya faɗa mutane ne kamar yadda ake samu cikin hadisai na kudusi laulaka ma khalaqtul aflaka ba domin ka da ban halicci halitta ba to su masu dan kwalin suna ce wai wannan hadisin ƙarya ne to a cikin alkur'ani babu walarda wada halil anami wannan ƙasa na shimfiɗa ta ne don talikai ta a cikin alkur'ani babu huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da yake ƙasar da bayan ƙasar da komai na yi da ne domin ku ku yan adam babu alkur'ani madalla babu inda Allah ya ce to bayan ya faɗi haka ya ce ya shimfida ƙasa da abin da ke bayan ƙasa duk domin mu ƴan adam huwa allazi khalaqakum ma fil ardi jami'an to a cikin ƴan adam ba wanda Allah ya babu wanda Allah ya dube zai ce ulaka alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in su ma domin su aka yi waɗannan abubuwa su ma ba wanda Allah ce Allah ya la'ance su kai mala'iku sun la'ance su mutane ba duk gaba sun la'ance su ba ƴan adam masu wannan kirari su ma domin su aka yi a ai wata ayar ta bayyana tace qul man harrama zinata allahi allati akhraja lil ibadi wa tayyibati min rizqi qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatun yawm al qiyamah ka tambayi mutane wa yace musu na haramta abubuwan jin daɗi wa yace na haramta abinda zaka gani ka ji daɗi abinda zaka ci ka ji daɗi abinda zaka sha ka ji daɗi abinda zaka ji a kunnen ka ji daɗi abinda zaka sansana da hancin ka ji daɗi wanda zaka sha ba ka ji daɗi kai dukkan ma arziki da jin daɗi wa yace na haramta ni dai na yi iyaka idan ka zo iyakan amfani in ya wuce zai cuce ka sai ce tilka hududullah nan fa iyaka ne karka iya tare in ka iya tare zaka cutu iyaka na yi amma ban haramta ba man harama zai tallati akhraja liwa wa tayyibatu rizqi qul hiya ka gaya wa duniya ai dukkan jin dadi gaba daya ban kawo shi duniya ba sai saboda muminai qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya tun daga duniya ma da abinda zaka gani ka ji dadi kowane arziki kowane abinci kowane abin sansanawa kowane abin sha'awa mai dadi to ba kawo shi duniya ba in ji Allah mai duniya din sai don muminai qul hiya wato arzikin da jin daɗin lillazina amanu fil hayatid dunya ana rayuwar duniya khalisatun yawmal qiyama amma an je lahira kam su kadai ba mai sa musu hannu duniya kam na kowa da kowa ne amma akwai wanda aka yi domin sa misali babban mutum ne yayi bako masoyinsa ya zo da jama'a sai shi ma babban ya kira mutanen da yake tare da su ku zo zan yi babban bakon mu dina sai aka aka aka yi yanke yanke aka yi dafe dafe aka yi abubuwa iri iri masu yaka na na arziki na isa bakon ya ci ya rage abokan tafiyar suka ci suka rage bakin da aka gayyata suka ci suka rage sai ana cewa ina da mai cin abinci aka kira masu ina da almajirai almajirai suka suka ci suka rage idan masu cin abinci suka ci suka rage sauran sai aka ɗiba aka ja ka zuba a juji ko ba haka ake ba karnuka da aladu da agwagi suka yi ta ci su ma domin su aka yi da farko kan donwa aka yi bakin ma ai don bako ne bakin ma ai don bako ne qul hiya lil ladina amanu fi khalisatu yawm al qiyamah shin wa ake bi ne a zaman mumini wa ake ki a zama kafiri wai wa ake bi ne a zama mumini wa ake ki a zama kafiri aha to don wa kenan aka yi aya ce ta qur'ani jahilai ne ba sa karanta qur'ani kiyayya ta annabi ta cika zuciyarsu duk abin da ya girma ne ba sa so to wai idan busari ya faɗi ya fassara waɗannan ayoyi fa inna min judika dunya wa darrataha in ana son duniya ne a bika a zauna lafiya in ana son lahira ne a bika a zauna lahira duniya da lahira sai an bi ka ake zaman lafiya abin da yace kenan fa wa min ulumika ilman lawhi wal qalami kuma ilimin da yake cikin lawhul mahfuz da cikin kalamu daga cikin ilimin ka ne daga cikin ilimin ka ne da Allah da lawhul mahfuz da kalamu da annabi wane ne babba a cikin dukkan halittar Allah ya babba har ya fi lahu har ya fi kalamu a'a to wai yanzu babban allo ne an rubuta izu guda an jingine a cikin babban allon nan da aka rubuta izu guda aka jingine sai aka rubuta rubu ko sumuni sai aka ce rubun nan da sumunin nan a cikin wannan babban allon aka dauko an faɗi ƙarya ai manzo shi ne babban allo ai shi ne babban allo shi lawul mahfuz abinda aka rubuta ma kana wa ma yakunu iyakan ilimin Allah kenan ma kana wa yakunu arabi Allah lakum taqilun mun saukar da Qur'anin da larabci don ku hankalta ku yi hankali afana da ban kuma zikra safan in kuntum qawmun ya ku kafiran maka da sauran kafiran duniya wai ko kuna so ne shikenan tunda kun ki Qur'anin nan mu kauda kai mu ma mu ce shikenan tunda kun ki mu ma shikenan mun fasa mun janye Qur'anin haka kuke so ayi don ku mabannata ne ai ba za mu yi haka ba a faradar ba an ku zikar safhan mu kau da kai in kuntu kawo musulmi don ku zo mutane masu banna kun ki karban qur'ani shikenan sai mu daina saukar da qur'ani kamar yadda manzo Allah ke cewa inna qaumi yattakhazu hadha alqur'ana mahjura mutane ne sun kaurace wa littafin nan nan sun ki karba sun ki jinsa sun ki karban sa to kuma sai mu daina saukar da don kun ki ba za mu وكما أرسلنا من
يستهزئون cikon wancan magana dai walar da wada halin anami wane ne sayyidul anami shikenan shikenan walar da wada halil anami waye sayyidul anami waye shugaban talikai shikenan to Allah dai ya halicci littarsa domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam don ya nuna girmansa a wurinsa sallallahu in ka so shi ka zama na Allah in ka kishi Allah ya kika sallallahu alaihi wasallam afanan duban kuma zika zafanin kuntum musrifin wa kamar sallallahu min nabiyyin fil awwalin wa kam da yawa arsalna min nabiyyin fil awwalin ya rasul kai hakuri ba kai ne farko farko wanda ya gamu da irin waɗannan halaye ba wanda suka riga ka daga cikin annabawa sun gamu da irin waɗannan halaye kamar da yawa arsalna min nabiyin da annabi fil awwali daga cikin mutanen farko amma ati min nabiyin la kanu bi yastazi'una kuma kowane annabi yazo sai an masa wannan wargin sai an mai da shi abun wasa wa zaman rubi ta gamazun wa zan qalbul alimun qalu faki wa zaram qalu la hawla da dallun da sun hango mutanen kowane annabi sai suna kagan su kagan su su ne fa su ne kagan su kagan su batattu batattu wai kafirai suke ce mutanen annabi batattu inna haula la dallun la dallun watattu watattu kawai da fir'auna yake kiya Musa wai kafiri ne wa anta wa takallazi fa anta wa antum bil kafirina to kafurai suna gaya wa mutanen annabi batattu fir'auna yana gaya Musa batacce kafiri waɗansu kuma in kaji sun ce miyagun malamai to mahaddata kenan masu zikiri kamar sanna min nabiyin fil awwalin kuma ya ce min nabiyin la kanu bihi yastazi duk annabin da yazo sai an masa wargi da zara ikal ladina kafaru yattashizuna ka illa huzwa a hadha alladhi ba sallahu rasulahu yanzu wannan ne Allah ya aiko wannan ne Allah ne ya rasa wanda zai aiko sai mutum to su ma annabawan da suka riga ka sun sha irin waɗannan ya rasulullahi kai hakuri wa kamar sallallahu min nabiyin fil awwalin kuma ya ce min nabiyin la kanu bihi yastazun fa ahlakna ashad منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين mutanen makka kafiran nan ka gaya musu fa ahlakna ashadda minhum barshan mun halakar da mutanen da suka fi su karfi karfin jikkuna karfin mulki karfin dukiya karfin komai da komai ina adawa mun halakar da su mutanen annabi duhu mun halakar da su mutanen annabi salim mun halakar da su misla ma asaba qawmun nuhin aw qawmun hud aw qawmun salih wa ma qawmun hud minkum bi ba'id ashadda min barshan wa madai masalla wal amun buga maka misali iri iri ya rasulullah mun mun ga وضربنا لكم الامثال وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكره وان لا مكره وان كان مكره تزول من الجبال ام بقى مثال اي اي يا رسول الله كي هقولي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم abun mamakin kuma in ka tambaye su shin waye halicci sammai da kasai ne waye halicce su nan da sai su amsa khalaqahunna al-azizul azizul azizul alimu al azizu mabuwayi Allah al aliyu masani Allah khalaqahunna shi ya halicce su in an sake tambayan su wala yanzu adam man khalaqahum la yaquluna Allah har yanzu in ka tambaye to kufa waye ku zai Allah to dan me ba ku bautawa Allah ga manzon Allah a'a za mu ba mu gada ba muna bin dodanni ne su za su kai mu wajen Allah su kusatar da mu Allah to ku abi da in dai kuna son wanda zai kai ku wajen Allah ne to ga wanda Allah ya aiko wajen ku ku bi shi mana kai ku wajen Allah dodo wa aiko shi ku bi wanda Allah ya aiko
الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون shi ubangijin da ya halici sama da ƙasa ɗin na ya komai da komai shine ya yi muku wannan ƙasa mihadan a shimfiɗe domin ku domin ku aka yi ta a shimfiɗe wasu lakar kun fiya sulan a jalakun da mihadan ya shimfiɗa muku wannan ƙasa wa jalakun fiya sulan kuma cikin ƙasar ya sanya muku hanyoyi domin Allah da ya zuba mutane a bayan ƙasa sai ya rarraba bukatunsu fetur yana gari kaza kaya ina gari kaza dawa da masara suna gari kaza shinkafa da magi suna gari kaza sukari yana gari kaza to ma- masu neman kaza din nan sai su dauki hanyar tafiya neman kaza din sai aka bukatar kowa tana wajen bukatar kowa to saboda haka wannan kuma sai hanya ita ce za ta kai kowane mutum zuwa biyan bukatarsa saboda haka ne Allah ya yi muku rahama ya yi muku hanyoyin da kowa zai gane inda zai je wurin zuwa biyan bukatarsa yadda Allah ya muku shimfiɗa muku ƙasar nan sai ya sanya muku wa alamati wa bin najmi hum yahtaduna an sa muku alamomi in zaka je Abuja ga inda zaka bi in zaka je Kano ga inda zaka bi in zaka je Lagos ga inda zaka bi in zaka je Maiduguri ko Bauchi ga inda zaka bi kowace hanya inda duk kake bukata ga hanyar an shimfiɗa maka ita saboda haka babban rahama ne ya zama gwamnatoci suna gyaran hanyoyi tunda Allah yana yi mana gori akan lalle mu gode masa tunda ya mana hanyoyin da muke bi mu samu biyan bukatunmu to lalle ka- eh, gwamnoni a gwamnatoci su tsaya su gyara mutane hanyoyi saboda a samu biyan bukata din da Allah ya faɗi a nan kuma ubangiji ya mana hanyoyi a ƙasa a yanzu kan ma ya mana hanyoyi a sama ya mana hanyoyi a ruwa fiye da yadda abin yake a da a zamanin da wannan Qur'a- qur'ani yake sauka ko da yake shi qur'anin bai da zamani kullun zamaninsa ne a lokacin da yake sauka din kaman wannan abin da ake ciki kaman tare da shi ake na gaba ma kaman tare da shi ake yake Allah ne yake magana wajalukum ya subul la'allakum tahtadun kuma an yi hanyoyi na biya- na- na wanda zaka hau ka je zuwa biyan bukatarka amma an yi hanya wanda za ta kai ga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ba ka son hanya shin menene dariƙa meye rashin dariƙa bata wai mut- wanda wanda ya bata me ya rasa ne in an ce mutum ya bata me ya rasa hanya idan mutum ya shirye me ya samu hanya saboda haka ne kullu siratan mustaqiman tariqan mustaqiman tariqin mustaqim duk qur'ani yana faɗa mana ai wanda bai samu hanya ba shi ya kamata a yi masa kuka ba wanda ya samu hanya ba tun da ya samu hanya ya san inda ya fito ya san inda ya zo ya san wanda yake bi ya san inda za a ai shine shiryayye wallan ya yi za saboda haka a nemi hanya zuwa ga Allah kamar yadda aka ake ake neman hanya zuwa wata- kowace bukata to a nemi hanya zuwa ga Allah hanya zuwa ga Allah kuwa a yi istighfar ya tuba a yi wanka a dace da bin hanyar Allah din sannan a nemi annabi Muhammad ya jagora zuwa ga Allah din salati kenan sannan a je a ta faɗin la ilaha illallah in an je wajen Allah din Mhm.
Sako ne daga Alhaji Hamisu Yusuf Mai Rago.
Aha.
Ya kawai ko da Alkurani guda sha biyar da ayyukan karatu guda ishirin.
Na'am.
Alkurani guda ishirin a guda sha biyar da ayyukan guda ishirin.
Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Sai kuma na'am mutanen almajiran Polytechnic na'am suna neman addu'a daga gare ka domin su samu kyakkyawan takardu na fita in sun yi jarabawa.
Allah ya ba su takardu Allah ya fahimtar da su ilimi ya ba su takardu ya za su jarrabawa kuma su fito su zama mazaje masu taimakon mutane masu aiki jagororin duniya jagororin addini jagororin lahira masu bada masu bada fa'ida Allah ya sa ilimin su yi amfani Amin.
barka ne sallallahu alaihi wasallam.
Mutum ne ana ana sallar Idi shi kuma yana azumi ya azumin sa.
a shi sallan idi ba al- annabi ya hana a yi azumi ranar idi ya ce don ranar ne shedan yake azumi saboda bakin cikin Allah ya mutane gabara shi ko bakin ciki sai yana cin abinci sai ana hukunci daga hukunci ya yi azumi to duk mai yin azumi ranar idi ya yi azumin tare da shedan ne dama ko ba zai yi azumi ran idi ba sai ya sha kafara farkon wata farkon wata ya sha kafara karshen wata kuma ya azumi ranar idi ranar da shedanu suke suke azumi Allah ya kiyaye mu wannan irin bata Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka na sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mustaqiman albarka na sallallahu alaihi wasallam musulmi maza da mata rayu da watattu Allah ya mu da iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu da Allah saka wace mu da alheri Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda muke musu addu'a Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya zalunci ya taimaki adalci Allah ya karya karya ya taimaki gaskiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim الصلاة إياك نعبد وإياك والصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين